بسم الله الرحمن الرحيم ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنيم القادرون ويل يومئذ للمكذبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ألم نخلقكم من ماء مهين وجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم وقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين Mm.
ubangiji ya ce alam na kalokon Mm.
ba ni na halice ku ba ya ubangiji kai kai halice Mm.
ban halice ku ba ne min ma'in daga ruwa mahinin mai rau- mai rauni Mm.
da ifin ruwa mai mai rauni wa huwal maniyi shine ruwan maniyi duk da ruwan maniyi na yi ku wajen nahu sai na sanya wannan ruwan fi ƙararin makinin a wani wujin ajiya tabbatacce wanda ma'ana ruwan ba zai lalace ba ba abin da zai same shi Mm.
a harizin waje ne amintacce wanda yake da tsaro wa huwa rahimu shine mahaifa Mm.
idan aka zuba mani a cikin mahaifar mace to sai Allah ya ajiye ruwan to daga nan za a ta sarrafa ruwan har ruwan ya zama mutum Mm.
daga nan haka aka shi wannan ruwan zai zauna a ta sarrafa shi ila kadarin ma'alumin har zuwa wani lokaci dama wanda Allah ya kaddara sananne a wajen Allah Mm.
wa huwa waqtul wiladati shine lokacin haihuwa in yayi sai a haifi mutum Mm.
wa qaddarna fi zalika sai na- sai na daidaita na- na kaddara wannan lokacin na kaddara ko mutumin da za a ha- halitta da abin da zai yi da komai dinsa Mm.
fi zalika a cikin wannan mahaifar ana ake shirya wa dan adam komai da komai kafin ya fito Mm.
ubangiji ne ba ni mal qadiruna madalla masu kaddarawa masu daidaita abu Mm.
sune shine ubangiji Mm.
na hannu ubangiji kenan shine mai daidaitawa amma da ladun mai daidaita abu ya shirya shi ba irin Allah bane Mm.
tabaraka wa ta'ala Mm.
wailu yawma idin lil mukazzibina amma hadda haka kafirai kuma suke ta ƙaryata ubangiji Mm.
Allah ya ce kai azaba ta kafara lil mukazzibina ga masu ƙaryata ubangiji su yawma idin a wannan rana Mm.
ranar tashin kiyama Mm.
Na'am.
ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا مم.
ويل يومئذ للمكذبين مم.
alam na jalil Mm.
arda bangije ban sanya ƙasa ba kifatan na sata wato isacciya wanda komai da komai zai rayu a kanta ai da matan tana tattare a na sata na tattara ta yadda kowa zai iya rayuwa a kanta a haya an wa amwatan da matattu ta tara matattu ai masu rai suna rayuwa a kanta wa amwatan matattu kuma suna karkashinta مم.
ifatan tajma'ul haya'a ta hada masu rai fokar ardi suna birbishin ƙasa Mm.
suna rayuwa a doron ƙasa wa amwatan matattu kuma su ma suna nan fi fadlil ardi a Mm.
cikin ƙasar مم.
saboda haka na sanya muku ƙasa isasshiya ta ishi masu rai masu yawo ta ishi kuma wanda suke mutuwa su ma ake bunne su Mm.
daga annabi adam mutuwa ake ana bunnewa har yau bunnewa ake har yau ƙasa ba ta shiga ba Mm.
wani wajen ma ba ta bunnewa ba to ƙasar ta ishi kowa da kowa ta ishi mutane مم.
waje'alna fiha rawasiya Allah ya sa eh, Allah ya ce na sanya rawasiya kusoshi shamikatin masu tudu sune duwatsu fiha a cikin kasar na sanya masa kusoshi da suka rirrike ta wayannan duwatsun da Allah ya halitta ya kakkafa su a ƙasa kamar kusoshi suke Mm.
su suke rike da ƙasa shi yasa ba ta juya Mm.
jibalan duwatsu murtabiyatan masu ɗaukaka manya-manyan duwatsu wani dutsen ma mutum sai dai inda wata dabara zai samu ya haura su kansu Mm.
wa asqaynakum ma'an furatan kuma nake shayar da ku ruwa mai daɗi a ƙarƙashin ƙasar Mm.
azbar ruwa mai daɗi ya bugo ƙarƙashin ƙasa sha Mm.
wani wa- wajen kuma dutsen ne ma Allah zai huda shi sai ruwa ya ta buga a cikin dutsen shi ma kuma ruwa ne mai daɗi Mm.
gashi ƙasar tana tattare da abubuwa da yawa wasu abubuwa ma da dotti da sauransu amma idan aka tona ƙasar aka je sai a samu ruwa mai tsarki mai kyau mai daɗi Mm.
a ta amfani da shi wannan dottin ba zai gurbata ruwan ba azban mai daɗi wani yau mai zilil mukasibina amma har da aka kafirai suna ƙarya da ubangiji Mm.
kai wannan azaba ta tabbata ga masu ƙaryata wannan rana yau mai zira tashin kiyama masu ƙaryata ubangiji za su shiga azaba Mm. اندلقوا إلى ما كنتم به تكذبون اندلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين انقلبوا إلى ما كنتم به تكذبون انقلبوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر مم.
كأنه جمالات صفر مم.
ويل يومئذ للمكذبين الله أكبر.
إن لقوزا غيا وكافرين ما سكريتا tashin kiyama masu karyata ubangijinsu Mm.
a ce musu inda lego ku tafi ila ma kuntum bihi tukazzibuna tukazzibuna abinda da kuwa kasance kuna karyatawa to yau dai ya zama gaskiya ranar ta zama gaskiya azabar ta zama gaskiya a hukunci ya zama gaskiya inda ne ko ku tafi ila zillin zuwa ga inuwa Mm.
zai salasi shu'abin wacce take da ah, kororo guda uku Mm.
ma'ana inuwa ce amma kuma karkashi take karkashin kasa take saboda ita jahannama da rakatu ne kasa ake ake yi in za a shiga ita aljanna ce in za a yi in za a shige ta haurawa ake yi sama ita darajatu ne ita kuma ƙasa darakatu ne Mm.
darakatu shine gangara Mm.
ƙasa za a ita gangarawa ita gangarawa to ita ma tana nan hawa hawa har hawa bakwai to hawa ta ƙasa ta fi muni sai kuma wacce take kanta sai wacce take kanta har zuwa da yi wannan hawa bakwai din ta ƙasa kenan to ku tafi zuwa ga wannan inuwa amma ba inuwa mai daɗi ba ce zai salatu shu'abin ma abociyar kororo guda uku ma'ana ma- ma'ana hanyoyi guda uku kuwa dukanu jahannama shine ta inda ah, hayakin jahannama yake fita idan ka fa idan hayakin ya ɗaukaka yayi yawa ya taru a cikin jahannama to ai an sa masa kamar inda zai inda zai- inda jahannama za ta yi numfashi Mm.
Eh, an samu kamar ƙofofi haka guda uku Mm.
to ta nan ne jahannama take numfashi har ma manzo da sallallahu alaihi wasallam yana faɗa wani hadisi yace ah, idan lokacin tsanani tsananin rana yayi yawa Mm.
to ah, a nan jinkirta sallan azhar Mm.
yace saboda wannan tsananin Mm.
wutar jahannama ce take numfashi kaga tana nu- tana lahira fa Mm.
amma in ta yi numfashi duk duniya sai ta sai ta dau zafi to shine la zalilin Mm.
wannan inuwar ba inuwa ce wanda za a shiga a samu inuwa ba laysa fihi zillun babu inuwa a cikin a jahannama wala yumni min al-lahabi gashi nan wajen kaman gu- gurin fakewa amma ko baya wadatar da wannan zafin za a shiga inuwa amma inuwar ba ita ma ta fi wutar ma zafi la yaruddu ankum shay'an min al-lahabi wannan inuwar da aka fada ba ta wadatar da ba ta juya ma'ana mutum idan zafi yayi masa yawa in ya shiga cikin inuwa ai zai ji sauki to ita jahannama ba haka bane idan mutum ya ji zafi zafi yayi yawa sai ya hangi inuwa ya ce to bari ya je ya fake to in ya je zafin da zai tarra cikin inuwar ya fi inda ya fito din innaha wannan wuta annara wannan wuta Na'am.
tarmi bi shararin kuma tana jifa tana jefo bi shararin da tsatsakinta ma ya ta tsayaro abin da yake tasowa daga tarzadinta karkasuri wannan tarzatsin ma girman su kamar katanga yake Mm.
min albina'i kamar wata katuwar katanga Mm.
kowane tarzatsi daya ba irin tarzatsin duniya ba ne tarzatsin duniya in yana fila za kai su sirara ne wani wajen ma in suka faɗi sai su mutu Eh, kuma na wuta ne amma na na jahannama kowane tarzatsi daya kato ne babba ne wanda ya fi karfin mahalittar da take ciki Mm.
haka aka gina ta Mm.
ka annahu jimalatun Mm.
tarzatsin wutar jahannama girman sa kamar raguma Mm.
jam'u jam- jamalatin Na'am.
jam'u ja- jamalin Mm.
ma'ana kamar raƙuma ne Mm.
suhurun kuma wayannan tazarin jajaye ne Mm.
humurun jajaye ne Mm.
domin an hura wutar aka batta tana fara sai shekara dubu kamar yadda hadisi ya faɗa Allah ya ce mata ya sake ya ce a sake hura ta aka sake hura ta da irin shekaru na lahira ba shekarun duniya ba Mm.
ta sake shekara ah, ta sake shekara ah, ga wannan shekara dubu Mm.
sai ta juye daga fara sai ta koma ja Mm.
sai aka sake hura ta kuma shekara dubu to wannan shekara dubu sai ta koma baka iri to ha- sai ta zauna a bakar Mm.
haka take shi yasa in gonda ya shiga ciki ba abin da zai gani cikin ga duhu ga bala'i Allah ya kiyaye Amin.
wailun yawma idhil lil mukazzibina Mm.
amma har da haka mutane suna karyata gashin kiyama suna karyata ubangijin su Mm.
to azaba ta tabbata lil mukazzibina ga masu karyatawa Mm.
yawma idhin a wannan ranar Mm. هذا يوم لا ينطقون ولا يوذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون مم.
ولا يؤذن لهم فيعتذرون مم.
ويل يومئذ للمكذبين مم.
هذا يوم وان الرانر مم.
لا ينطقون كافر بذا سامو داما سوي مغانا با مم.
idan mutum aka kai ƙararsa a duniya Mm.
shi ya je aka saurari wanda ya ƙara Mm.
za a saurari wanda aka kai ƙararsa مم.
zai ce to kai kuma yaya ka yi da abin da aka faɗa ka fa- ka yi مم.
to ka ga nan duniya mutum zai samu hanyoyin da zai bi ya ƙaryata Mm.
ba can babu ƙaryatawa مم.
can kawai dama ya yi kafirci ne ya riga ya yi مم.
to saboda haka ba a buƙatar ma maganarsa Mm.
wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wala yanzuru ilayhim wala hum azabun alim Mm.
eh ba za a yi musu magana ba ba za ubangiji ma ba zai kalle su ba مم.
la ya takallamu ahadun bi shay'in ɗaya daga cikin ƴan wuta ba zai wata magana wanda za a saurara ba مم.
wala yuzanu lahum kuma ba za a yi musu izini ba ya taziruna su kawo hanzarin su zuci ya dalili kaza ko kaza ne ya hana ba la tazara babu hanzari saboda ba ba wajen hanzarin bane مم.
hanzari daga nan duniya ake yin sa مم.
idan mutum ya eh, eh, idan ah, idan mutum yana so yayi hanzari to daga duniya yayi wa kansa hanzari ma'ana ya yi kokari ya daina kafirci Mm.
in kafiri ne مم.
ya koma wa musulunci ya koma wa ubangijinsa مم.
wani yau mai zilin mukazzibina duk wannan azabar da ake faɗa amma kuma har da haka ana ƙaryata tashin kiyama مم.
kuma ana ƙaryata ubangiji Mm.
to wannan rana duk masu ƙaryatawa za su shiga cikin azaba مم. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين مم.
فإن كان لكم كيد فكيدون مم.
ويل يومئذ للمكذبين مم.
هذا wannan rana Mm.
yawmul fasli ranar hukunci kenan Mm.
za a yi hukunci kowa za a yi masa bayanin abin da ya aikata da abin da ya tarar ubangiji ce jama'a na kum na hada ku na tara ku ayyuhal mukazzibuna masu karyata wannan an hada su wal awwalina da na farko wanda suka fara karyatawa Ah, kafiran zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sune kafiran karshe tunda an yi ka- wasu kafirai kafin su zo da yawa akwai kafiran an- zamanin annabi Nuhu Mm.
annabi Hudu annabi Salihu har izuwa manzo Allah sallallahu مم.
alaihi wasallama duka annabawa suna da kafiransu Mm.
to Allah ya ce to na ɗauko kafiran farko da na ƙarshe duk na haɗa su Mm.
saboda haka waje ɗaya za su tafi مم.
ayyuhal mukazzibuna Mm.
na haɗa ku al awwalina da na farkon Mm.
al mukazzibina wanda suka ƙaryata wannan rana Mm.
qablakum kafin ku zo Mm.
to fa in kana lakum kaidun in kuna da wata dabara hilatun kuna da dabara bi da bi da zabi wacce za ta hana hana ku shiga azaba مم.
ko kuma wacce za ta hana ku jin azabar in an shiga Mm.
fakiduni ku zo ku yi ta Mm.
in kuna da wata dabara da za ta kawar da kafiri kar ya shiga wuta ba shi da ita Mm.
in ya shiga wuta yana da dabara da zai yi ta akwai ita inda zai fake ya buya babu shi Mm.
ta'alau to in akwai dabara ku zo Mm.
to duk wannan a- ayoyi da ake magana Na'am.
da wa'azin da Qur'ani yake yi Na'am.
da abin da ubangiji yake gaya wa halitta Na'am.
amma har da haka wasu ke karyata tashin kiyama Mm.
suke karyata ubangijin su Mm.
kai wani yawmin zilil mukazzibina Mm.
wannan ra- wannan ranar lalle azaba ta tafana ga masu karyata tashin kiyama masu karyata ubangijin su Mm. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين
إن المتقين في ظلال وعيون نعم.
وفواكه مما يشتهون نعم.
وحور عين نعم وفواكه مما يشتهون نعم.
وهو نعم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون نعم.
إنا كذلك نجزي المحسنين نعم.
ويل يومئذ للمكذبين Sai.
ubangiji ya kyauta ma in aka kawo zafi aka kawo ayoyi masu zafi Mm.
da yake an san sahabbai masu tsoron Allah ne Mm.
idan aka karanta irin waɗannan ayoyi Mm.
sai kowa ya ji kamar zuciyarsa za ta face Subhanallah.
to sai Allah ya san- ya sanya ya Mm.
ya kawo maganar muminai kuma saboda zuciyar kowa ta yi sanyi Mm.
Allah ya ce to innal muttaqina masu tsoron Allah fa Mm.
duk waɗannan azabobi da ake faɗa fa mai tsoron Allah baya ciki Mm.
mumini baya ciki Mm.
musulmi baya ciki duk mai bin Allah baya ciki duk azabar da ake faɗa na wanda ya karyata ce bai yarda da Allah ba akwai kafirai wanda suka ce babu Allah ma gaba daya Sosai.
akwai kafirai da suka ce su sun yarda akwai Allah amma Allah gunki ne Mm.
wasu kafirai suka ce sun yarda da Allah amma Allah rana ne Mm.
ko Allah dabba ne Mm.
da sauransu dai Mm.
wasu kuma suka ce sun yadda akwai Allah amma dai ba su yadda akwai annabawa ba Mm.
to sai da annabawan Allah ba Mm.
wasu kuma kafiran suka ce a sun yadda akwai annabawan amma ba duka ba Mm.
eh annabi wani sun yadda da shi ba su yadda da wani ba to duka dai wannan gaba daya ka tara su Mm.
gaba daya su zuwa su kafirai ne Mm.
kuma dukkan su waje ɗaya za su haɗu Mm.
da wanda ya ya zama fekan baya baya da wani addini Mm.
shi gaba ɗaya gunkin sai ki bauta ko ko baya bauta komai ma Mm.
yana zaune Mm.
shi kafiri ne kawai mullakan Mm.
da wanda ya ce ya yadda akwai Allah Mm.
akwai wanda suka shi babu Allah Mm.
akwai su suna nan su komai ma yanayi ne yake musu shi Mm.
eh duk abin da yayi to Mm.
kawai yanayi ne yake yi sa Mm.
kuma yanayi To. Shehu. Shehu.
yanayi ne ai yadda yanayi yana yi to Na'am.
waye ya yanayi To.
duk abin da ka gani yana yin wani yawa shi ma yin sa kai Mm.
to sai a koma farko a je a nemo wanda yayi shi Sosai.
to su ba za su yi wancan zurfin ba saboda Allah ya riga ya rubuta ya sa cikin halitta Mm.
dama Allah da ya halitta Na'am, na'am.
ya ɗauke wasu sai ya yaye musu Mm.
ya shirya musu duk abin da zai zama shamaki tsakanin su da Allah Mm.
da suka gane akwai Allah suka gane akwai annabawan Allah suka gane akan akwai manzannin Allah akwai aikan Allah akwai komai Mm.
sai da suka ce musu musulmai Mm.
wasu kuma sai aka sa su a cikin duhu Na'am.
amma duhun wani lokaci sai haske ya ɗan leko kamar za su gane sai a sake rufewa Mm.
to masalan ka masalan tauka da naran Na'am.
falan ma abla an ma haulahu zahaba Allahu bi nurihim wa tarakum fi dhulumati la yubsirun Mm.
sai sun yi abin kamar zai dan fito sai su fara kamar zai yana ya yi imani da annabi wane Mm.
ya yi da annabi wane kamar zai yarda da sauran kuma daga baya sai wani shaidanin zai ce masa kai babu karka yadda wani ba annabi bane Mm.
shikenan ya koma cikin duhunsa Subhanallah.
to dukansu dai gaba daya Mm.
duk kowane irin kafiri kafirci iri ɗaya ne Mm.
to su waɗannan wanda suke cewa ba Allah su duhu ne zalla Mm.
aw ka zulumatin fi baharin lujji Mm.
yamshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabu Mm.
zulumatun ba'daha fawqa ba'din Mm.
to ina din sa ci duhu ne Mm.
duk inda ya kalla ba zai ba zai gane ma ya yi wani tunani hankalinsa ya dawo ya gane masa akwai Allah ba ba duk inda ya kalla shi halitta kawai yake gani Mm.
an riga an lullube shi a cikin akwatin halitta Mm.
in ya ga saman halitta yake gani kasan halitta ne gefe da gefe duk halitta ne ko ina halitta ta mamaye shi mai halitta ya buya Mm.
ba zai iya ganin sa ba Ai.
to wani kuma za a dan buɗa Na'am.
yayi kamar to eh akwai Allah inda ya san in babu Allah ai wasu abubuwa ba za su yi ba Mm.
eh akwai Allah amma Allah ai shi kadai ne Mm.
ba shi da wani annabi ba shi da wani manzo ba shi da kowa to kaga shi wannan kamar yayi kamar an dan yaye kuma ya rikici ma yana cikin duhu Mm.
to shine sai Allah ya ce to yadda waɗancan kafirai suke Mm.
to muminai fa a wannan lokacin a ina suke Mhm.
Allah ya ce innal muttaqina Mm.
masu tsaron Allah Mm.
fi zilalin suna cikin waɗancan ba su ma ba an ce musu suna suna cikin zila- eh, ila zillin zai salasu shu'abin Mm.
la zalilin ba Mm.
eh, su je inuwa amma inuwa ba ta da amfani Mm.
to su ko muminai suna cikin inuwa inuwa mai amfani Mm.
fi zilalin a cikin inuwa waki Mm.
fi takasumin a cikin inuwa Mm.
inuwa ma mai kauri Mm.
a tijarin akwai itatuwa kamar yadda ka san mutum in yayi kudi sosai Mm.
in yayi gidansa sai ya cika gidan da itatuwa Mm.
sai ka ga gidan ya zama kamar kurmi Mm.
wai saboda me saboda ya samu inuwa mai sanyi Mm.
bayan kuma yana da abubuwan da suke sanyaya gidan amma har da haka waɗannan bishiyoyin su ma su ƙara sanyaya masa wajen Mm.
ya ce sa sai Allah tunda shi ne ɗan adam ya fi so Mm.
duk wanda ya je wannan gidan sai ya yi ta tunanin dama shi ne da wannan gidan mana Mm.
Allah ya ce ka yi haƙuri Mm.
rike addinin ka rike Allahnka Mm.
za ka je inda gidan da ya fi wannan wanda ka gani wanda ka ganin nan komin kinsa idan aka gina gida ya yi kyau duk gari babu irinsa Mm.
duk gari in ya so Mm.
ba shekara ɗari Mm.
bayan shekara ɗari in ka zo ko a gina wanda ya fi shi ko kuma shi ɗin ya zama babu Mm.
ya zama wani iri Sosai.
ma'ana ya zama tsohon yayi Mm.
an kawo wata fasaha ta danne wancan din sai a ce ai ginin ma da aka yi wannan ginin da ne ba shi da kyau Mm.
saboda haka bai kamata da ba haka za a yi ba Mm.
ga irin tsarin da ya kamata a yi Mm.
shikenan ilimi ya wuce wannan gidan to haka yake Mm.
to saboda to Allah ya ce to ka kai musulmi Mm.
kar ka damu Mm.
in dai gida kake so Mm.
mai ni'ima mai itatuwa Mm.
mai sanyi mai inuwa a ka bi ni kawai Kawai.
in ji Allah Mm.
ka bi Allah ka gani Mm.
za ka je ka shiga inuwa Mm.
inuwar da kai da kanka sai ka yi mamaki ya aka yi manzala su sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya shiga aljanna sai ya ga mala ainun ra'at Mm.
wala uzun sami'at Mm.
wala khadara ala qalbi basharin qat Mm.
mutum sai ya ga abin da bai taba gani ba sai ya ji sai ya ji abin da bai taba ji ba sai wani abin ma bai taba tsasuwa a cikin zuciyar dan adam akwai abu iri kaza kan babu shi Mm.
kwata kwata saboda me ba a kawo shi duniya ba Mm.
da wanda ba a kawo shi duniya ba zai yi ya san shi ba Mm.
to sai ya je ya gani Mm.
izilali suna cikin inuwa waki Mm.
a shiyarin izla shamsa yuzallilu min harriha Mm.
babu ranar ma Mm.
an ɗauke ranar ma a aljanna Mm.
aljanna ba ta da rana rana ce take kawo zafi babu rana Mm.
sai dai haske haske ka yi rana Mm.
saboda da hasken ka halici aljanna Mm.
amma babu rana Mm.
wa ne ga kuma mabugar mabugogi na ruwa na eh, eh, na ruwa na nono na giya ga suna dai Mm.
ma- mabuga daban-daban daban-daban Mm.
na zuma duka suna nan Mm.
wa uyunin nabi'atin Mm.
ga mabuga duk duk inda kake so ruwa ne yake gudu Mm.
da ruwa da duk abin da kake bukata Mm.
wa fawakiha Mhm.
ga kayan marmari Mm.
dama dan adam yana son a ce musamman in yayi azumi zai bude baki Mm.
a ce yana da kayan marmari iri iri Mm.
akwai ƴaƴan kaza ƴaƴan kaza ƴaƴan kaza ka ci wannan ka ci wannan ka ci wannan Mm.
kowanne ne sai ka tawa sai ka ji shi Mm.
to Allah ya ce duk wannan karka damu Mm.
kai dai ka bi ni Mm.
ka bi addinin ka ka bi ubangijinka ka bi annabinka Mm.
duk wannan zaka je ka same shi kyauta Allah.
ko baya yankewa ma Mm.
la maqtu'ati wa la mamnu'a Mm.
ba za a yanke shi ba ba za a hana ba to shine ko fa waqiha Mm.
da kayan marmari iri iri Mm.
mimma yashtahuna abinda mutane suke sha'awa shine Mm.
duk kayan marmarin irin wanda kake so amma in ka ji shi in ka ci zaka ji dandanon sa ya fi wanda ka fara ci Mm.
naka za a zauna Mm.
Allah ya ce kulu ku shi duk abin da kuka gani jikin aljanna nan kayan ku ne Mm.
washrabu ku sha duk abin da kuka gani a jikin aljanna nan naku ne Mm.
ani an kuskushi shi mai mai daɗi mai laushi mai sauƙi Mm.
muhanna'i da kuma gashi a cikin farin ciki Mm.
Eh, an baka abinci ba ba ta maka rai ba Mm.
in in mutum aka bashi abinci to kara bata wata masa rai Mm.
dukkan abinci ya kamata maka rai sai ka ji abinci ya fi tsaron Sosai.
a can babu bashin rai dama sai da aka ɗauke bashin ran hatta ma inda akwai wani wanda kake jin haushinsa a duniya Mm.
kafin a fara a shiga aljanna sai an ɗauke wannan haushin kowa ya daina jin haushin kowa wannan za a na ma fi sudurihim min gillin Mm.
ikhwanan ala sirrin mutakabilin Allah.
sai an ɗauke dukkan abin da kake ji wani ya bata min rai wani ina ina gani yana min wani gari gari duk sai an cire sai ya zama duk wanda ka gani ji kake yadda kake jin ranka haka kake jin sa shi ma Allah.
to sannan a sa mutane a aljanna Mm.
wannan ina ana muku a- ana muku murna ko kuma an ba ku abinci bayan abinci kuma ga ga farin ciki a ciki Mm.
bima kuntum ta'maluna saboda aikin da kuka aikata a duniya kun ce kun yadda da Allah kun yadda da addinin Allah da annabawan Allah Mm.
inna kazalika Na'am.
ubangiji ya ce yadda na sifanta muku dinnan Na'am.
haka da jiri nake sakawa almusulmina wanda suka kyautata aiki Mm.
duk wanda ya aiki mai kyau to mai kyau din zai gani Mm.
Eh, duk wanda ya aikata aiki mai kyau Na'am.
komin ƙanƙanta saninnin kashi ake yi Mm.
man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha Mm.
in ka aikata aiki mai kyau ɗaya Mm.
za a baka goma Na'am.
wani wani wani aikin ma in ka yi shi ɗari bakwai za a baka masalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil Na'am.
fi kulli sunbulatin mi'atu habba sai aka kamanta shi da wanda suke shuka gero Na'am.
in ka shuka gero za ka shuka ƙwaya ɗaya ne Na'am.
wannan ƙwaya ɗayar in ta fita Na'am.
sai ta yi maka kara Na'am.
bayan kara na farkon sai wasu kara da su ma sai su kulla a cikin wannan karan sai a samu kara bakwai Mm.
wannan karare guda bakwai Na.
kowane kara sai ya samu zangarniya Mm.
wannan zangarniya kowace zangarniya akalla dai za a samu ƙwaya ɗari a cikinta Mm.
to kaga ka shuka guda ɗaya Mm.
ka samu ƙwaya ɗari bakwai Mm.
to in irin wannan ne za a baka ai ba zai ƙare ba don haka in ka aikata aiki mai kyau in kana aikata aiki mai kyau shi aiki mai kyau yana tafiya da hali mai kyau Na'am.
yana tafiya da zuciya mai kyau Na'am.
in zuciyarka ta yi kyau to in kana in ka aikata wani in ya aikata abu iri ɗaya ne Na'am.
shi wannan ya yi an ba shi goma Na'am.
wani in ya yi a ba shi ɗari bakwai Mm.
saboda kyan halinsa da kyan zuciyarsa ya fi na wancan Mm.
wani kuma in yayi a bashi miliyan biyu hadisin abu huraira Mm.
innal mu'mina la ya'malu wa yuda biha alfai alfi hasanat Allah.
ko al- al- eh, alfai alfi hasanat Na'am.
yace mu'mini yakan yi aiki sai a dau a bashi dubu sau dubu biyu Na'am.
shine miliyan biyu Mm.
to har ka kai matsayin da in haƙurinka yayi yawa Na'am.
har aka shaide ka da haƙuri Na'am.
kaiwa da akwai haƙuri Mm.
tun da yake ba taba jinsa da wani ba ba taba ganin ɗashin ransa ba bai taba eh, ɓata wa wani ba shi ma duk ka ɓata masa ba za ka ga ɓacin ransa ba Mm.
to ya kai matsayi kenan a wajen haƙuri Mm.
in ya kai matsayi a wajen haƙuri Na'am.
to shi in za a ba shi lada ba wai maganan a goma ko ɗari bakwai ko miliyan biyu ba Na'am.
a za a dinga tura masa ne kawai Na'am.
inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab masu haƙuri Allah ya ce su a su a tura musu kawai zan ta yi Na'am.
eh su babu iyaka Na'am.
to Allah ya sa da mu Amin.
inna kazalika najzil muslimin Na'am.
Allah ya ce haka nake sakawa masu kyautatawa Mm.
amma har da haka duk wannan ni'imomi Mm.
aka samu wasu kuma ƙaryatawa suke yi Allah ya ce wai lajo bazil lil mukazzibin Mm.
amma azaba ta tabbata ga masu ƙaryatawa a wannan ranar ranar tashin kiyama Mm. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون مم.
ويل يومئذ للمكذبين مم.
كلوا وتمتعوا مم.
to an dawo yanzu an kawo maganar muminai an sanya zukatar zukatan mu- mutane muminai مم.
to yanzu za a koma tun da za a maganar kafirai ake yi مم.
to sai a koma kan kafirai a karasa نعم نعم Allah ya ce kulu ku kafirai Na'am.
da kuka samu duniya ku shi duniyar wata matta'u ku ji daɗin duniya ayyuwar kuffaru amma ba wannan daɗin da kuke ji kalilan kaɗan ne مم.
ba shi da yawa eh ba shi da yawa dan adam ba zai san daɗi ba sai ya kai shekara sha biyar مم.
sannan ya san daɗin komai ma to a nan ne zai iya sanin daɗin komai da komai مم.
daga sha biyar dai zuwa sama مم.
idan aka ƙara shekara sittin Mm.
akan sha biyar Mm.
ya zama yana da saba'in da biyar Mm.
to a lokacin duk abin da da yake da daɗi ya dawo ba daɗi kuma Mm.
duk abin da da za a bashi ya ji daɗi to yanzu babu daɗi Mm.
idan riga ya sa ba za ta zama yadda take da a lokacin Ba da zai yake ba.
da talatin Mm.
arba'in ba Ba zai yiwu.
idan abinci ya ci ba zai ji ɗanɗanon abinci kamar yadda yake ji a da ba Ba zai yiwu.
idan abu mai daɗi ya ci- ya ci ba zai ji wannan daɗin ba Mm.
duk abin da dai abin da da yake ba wa ɗan adam daɗi Mm.
inda ya kai wannan shekarun Mm.
shikenan a sai gaba ɗaya daɗin duniya ma gaba ɗaya da shekara shekara 60 ne Mm.
gaba ɗayansa Allah.
duk daɗin da mutum yake ji ya ce dai ya ji daɗi hankalinsa ya kwanta Mm.
kuma ya yi yadda yake yake so Mm.
shekara 60 ne in ka shirya sha biyar a ƙasa in ka ƙara 60 ne ya dawo mai 75 Mm.
daga 75 nan ka komai ɗinsa lalacewa yake yi Subhanallah.
ce to ko da ra- daɗin gaba ɗaya shekara 60 kawai Mm.
mutum ya damu da shekara 60 ya bar shekaru dubbai marasa iyaka Gaskiya.
ga su ne suna jiransa Mhm.
ya gyara ya tsaya mana ya gyara waccan mara iyakan Mm.
wannan nin kawai wace irin rayuwa ya yi ma dai inda ya tafi shan ai ya huta Mm.
ya ce wani ya ce kushi Mm.
ku ji daɗin Mm.
ayyuwar kufaru ya kafirai Mm.
kalilan kaɗan ne fi duniya a duniya min zamani zamanin ba yawa Mm.
Eh, mutum ko da bai mutu ba in ya kai wani matsayi ya kai wani wata tsufa shikenan abin shi baya daɗi komai baya yi sannan ko mutanen da yake ganin da sai da shi ake komai sai a yi ma bai sani ba Mm.
innakum mujrimuna Mm.
me yasa saboda kun zalunci kanku Mm.
duk wanda ya ki bin bin Allah ya zalunci kansa Mm.
wailun yawma idhil mukazzibina wannan azaba ta tabbata ga masu karyatawa Mm.
a wannan ranar na tashin kiyama Mm. وإذا قيل لهم اركبوا لا يركبون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون آمنا بالله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون نعم.
ويل يومئذ للمكذبين نعم.
فبأي حديث بعده يؤمنون نعم.
وإذا قيل لهم إذا أكشف كافرين اركعوا كي صلى نعم.
dama can ba an tambaye su me yasa suka shiga sallah Mm.
ba suka shiga wuta Mm.
ma saraka kun fi sakara suka ce lamna kuma minal musallina Mm.
to sallan nan in babu ita to gaba ɗaya babu addini addinin musulunci Allah ya gina shi ya ɗora shi aikin farko shine sallah Mm.
abin da yake kafin sallah Mm.
imani ne Mm.
ya yi mutu ya yarda da Allah ya yarda da annabin Allah su salama ya yarda da littafan Allah da annabawansa da mala'ikunsa da duk abin da ake yarda da shi to wannan ai ba aiki bane Mm.
wannan kuduri ne Mm.
ya kudurta a ransa Mm.
me zai biyo baya ya ya tabbatar da abin da yake ya yarda zai ya yarda Mm.
a ganci yana sallah Mm.
idan aka ganci yana sallah to an yarda ya yarda cewa da yace ya yarda da Allah ya yarda tun da gashi yana wa Allah sallah Mm.
ya yarda da annabawa ya annabin Allah ne ya kawo sallah Mm.
yana yin ta ya yarda da Qur'ani ana karatun Qur'ani ya yarda da Qur'ani ana karanta shi a cikin sallah Mm.
ya yarda da mala'ikun Allah ya yarda da komai Mm.
to sallar nan in ka samu to daga nan musulunci ya fara Mm.
wanda yake sallah shine musulmi Mm.
sai zama zalla sallallahu alaihi wasallama yace babu bambanci tsakanin musulmi da kafiri sai sallah Mm.
wanda ake gani yana sallah musulmi ne Mm.
wanda ba a gani yana sallah hukuncin sa menene ba ba musulmi bane Mm.
musulmi ka yana sallah Mm.
bai da aka cewa kafirai irka ku yi sallah sallu ku yi sallah Mm.
la yarkauna ba sa yi Mm.
sai su ki ba za su yi sallah ba Mm.
la yusalluna ba sa sallah Mm.
to rashin sallah nan ita ce ta kai su duk azabar da ta same su Mm.
wailu yawma yadda lil mukazzibina saboda haka mutum in musulmi ne sai yake wasa da sallah Mm.
yana bata rayuwarsa Mm.
bai sani ba ai matsalar duk tunanin mutum dama dan adam idan yana cikin eh, zamaninsa na ƙarfi da lokacin da yake yayinsa yake ganiyarsa a lokacin baya tunani abin da yake tunanin bai sani ba matsalar da ake cewa duk mutumin da yake ganin yake wasa da sallah to matsalar ba za ta zo ba sai ran da zai bar duniya Allah, ana subhanallah.
matsalar take Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
rashin sallar tasa ba za ba za a ce kafiri ba a kore shi Mm.
ko a sallame shi ko wani nasa ya mutu a ce ba za ka yi gado ba Mm.
duk ba za a yi ba Mm.
yana na a cikin mutane za a yi komai da shi yana harakokin sa ba ma wani bayan Allah ya masa istirraji Mm.
sai Allah ya ta bashi wasu abubuwa ya ta bashi dama wanda mutane da yawa ba su da ita abinda yake nema ya samu Mm.
in istirraji ya kai istirraji ba to idan mutum ya kai irin wannan matsayin in ba za a kai ba za Allah ya mai da shi kaman boka da wani ya zo waje sai ya ce ina bukatar bukatar sai ce Allah mai zaka yi da shi ba zaka bashi ba ka ji izgili Subhanallah.
wai Allah yanzu yake gaya wa mai zai yi da abin ba zai ba wannan ba Mm.
sai Allah ya ce a zan yi maganin ka Mm.
zan bashi sai ya ba wancan Subhanallah.
dan duniya ya zo ya ce yana neman duniya wajen sa ya ce Allah mai zaka yi da duniyar ba zaka bashi ba an bashi Mm.
wani mai neman mulki ya zo Mm.
a- a- an ce Allah mai zaka yi da- da mulki ba zaka bashi ba Allah ya bashi Mm.
to a wajen yan duniya waye malami Shine.
shine Mm. Sosai.
ba wanda yake da ilimi ma- ma- wanda karɓa- mai karɓaɓɓen addu'a irinsa Mm.
ba karɓan addu'a ba ne istirraji ake ce wa.
Na'am.
ciyar da ragon layya ne Na'am.
a hana dabbobi su a kore su su tafi kiwo Na'am.
su je su kalata Mm.
shi kuma ita tara masa abincin har ya yi masa yawa Mm.
har ya dawo ma in ya shika Mm.
kallon abincin ya ishe shi ba sai ya shi ba Sosai.
amma ai akwai ranar da su waɗancan ɗin da shi ɗin akwai bambanci Sosai.
bari a ce yau eh, gari ya waye yau sallah ne Mm.
kuma don sallan dama aka ciyar da shi Mm.
a wannan ranar inda za a kai shi dabbobin sauran za a kai su ka gani Mm.
saboda haka mutum zai ta abin da ya ga dama Mm.
zai ta haukansa Mm.
shi yana gani har ma mutane jahilai suna gaya masa a ai kai kana da matsayi ne duk abin da ka gaya wa Allah Allah yana yi a Allah ka ce dan man ya gaya masa ai zai yi Sosai. Hakan.
amma shi dan aljanna zai shiga.
Mm.
shedan ba zai shiga aljanna ba Mm.
ya zama daga duk wanda ya bi hanyar shedan ya sani duk duk duk abin da yake tunani wallahi abin da yake tunani cewa zai kai ba inda zai je Subhanallah.
ana ƙara zura shi ne a cikin a cikin rami Mm.
shi kuma yana gani kamar haurawa yake Mm.
yana ƙara ƙasa ci gaban mai haƙar rijiya ake jawa ko Mm.
yana ta ƙara yin ƙasa alhali shi kuma yana ganin ɗaukaka yake yi Mm.
har ya dinga cewa shi shine wane Mm.
shine kaza shine menene ya je matsalar sai ran da zai mutu Na'am. Subhanallah.
mutuwa ta zo Mm.
sai a zare imani Subhanallah.
shikenan duk da daren ba imani bane Mm.
yanzu babu shi Mm.
ya da ya ce ya yarda da Allah ta yanzu babu a cire Mm.
ya yarda da annabawa babu a cire ya yarda da waliyai babu a cire Mm.
bayan Allah na gari duk da ya ce ya yarda da su yanzu ba duk sai sai sai ya faɗi abin da zai faɗa wanda zai raba shi da waɗannan ɗin gaba ɗaya sannan ya je lahira Subhanallah.
to in ya je lahira da haka aina aina zai sauka Babu.
shikenan masauki ya bashi Mm.
saboda haka ba a wasa da sallah a zauna lafiya Mm.
sallar nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kawo ta Mm.
inda akwai wanda Allah zai dauke wa sallah da annabi ne Mm.
matsayin annabi ya kai Allah ya ce masa ka huta Sosai.
manzo Allah ba shi da lafiya Mm.
aka zo za a yi sallah ran da zai yi wa Fatima aka zo za a yi sallah a masallaci sai aka jira dama sai an jira an jira aka yi kira sallah za a jira ko kuma a je a yi masa magana Mm.
aka je aka same shi aka ce masa to masallaci fa an cika kuma lokacin sallah yayi asuba ne annabi ya ce kai ba zan iya fita ba ku ga yawa abubakar ya yi mutane sallah Mm.
aka ga yawa sai na abubakar da aka fita za ka ce to manzon Allah ya ce abubakar kai wa mutane sallah shi abubakar din bai iya fara sallar ba sauran mutane kowa sai kuka kawai masallaci gaba ɗaya kawai da kuka Subhanallah.
da kukan yayi yawa annabi ya ce a kira masa sai na aliyu da abdullahi bin abbas suka zo ya ce kai ɗaga min wannan kafadar kai aliyu kai kuma abdullahi ɗaga min wannan kafada aka ɗaga annabi ko kafa zaba ka takawa saboda ba shi da lafiya haka aka ɗago shi daga cikin gida aka taho da shi masallaci yanzu ya samu an fara sallar aka ajiye shi da aka ajiye shi inda inda liman yake zama sai na bakar da yana ganin annabi yana shigowa sai ya koma cikin sahu bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya zauna sai ja abubakar sai ya kai wa mutane sallah abubakar ya ce wa ne ne Mm.
wa ya isa ya shiga tsakaninka da Allah Babu.
ai kai sai dai kowa ya koma baya Mm.
shi kadai ne liman Ƙwarai.
in kaga an yi wani ra'ibinsa ne kuma sai in baya nan amma yana nan tsakanin annabi da Allah ka Subhanallah. Na dai mutu. Na dai mutu.
maza da sallah ba zai iya ba zai iya tashi ya tsaya ba a zaune ya yi sallar Mm.
mutane suka bi shi shi yana zaune su kuma suna tsaye sallah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisan Mm.
wa sallah wara'ahu qaumun qiyaman Mm.
su suna tsaye shi yana zaune haka kai sallar Mm.
To in dai da Allah zai ce wani an ɗauke masa sallah, da wannan ranar irin wahalar da manzon sallah yake ciki, da sai a shekara ya sallah, Mm.
amma ya fita.
Mm.
Bayan haka an yi sallar an gama, ya sake hawa mimbari, Mm.
ya tara mutane ke ce musu, ina muku wasiya da sallah.
Mm.
Kar ku yi wasa da sallah. Kar ku yi wasa da sallah. Kar ku yi wasa da sallah.
Allah.
Sannan ya yi ta wasiyoyi.
Mm.
a rannan kuma ya tafi ya koma wa bangijin amma wani kawai don ya shi ya ƙoshi Mm. Shau.
ya zai ce wannan sallar da annabi ya bamu Mm.
wanda kowa yana so ya haɗu da annabi Mm.
da ita zai je Mm.
wani kawai ya ce maka wai ko baka yi sallah ba kawai Subhana.
Ya yake wallahi.
Sosai. Sosai.
To shi ya je Mm.
in yana ganin shi sallah ba dole bane a wajensa oho ya je Mm.
amma duk mai hankali musulmi Mm.
kar ya kuskura ya yadda da wannan yaudara wallahi yaudara ce Gaskiya ko ne.
ba inda za ka kai mutum sai halaka Gaskiya ne.
duk wanda suke wannan muna kiransu su daina wannan wannan ba nabiya mai kyau ba shi Gaskiya ne.
ba wanda ya zo duniya ya ce wa mutane na- na ɗauke muku wani yau Babu.
komai manzo Allah bai bar duniya ba sai da Allah ya kawo shi Mm.
duk abin da annabi ya bar duniya yana halal abin yana halal duk abin da annabi ya bar duniya abin yana haram yana haramun saboda haka ba abin da aka canja ba wanda ya ya sai canja wa annabi addinin sa ba wanda ya sai canja wa Allah addinin sa bayan annabi ya kawo shi mutum yana so ya bi annabi daidai ya zauna lafiya Mm. Allah saka.
wani yau wani lil mukazzibina Mm.
kace musu sallah su yin sallah Mm.
Allah ya shi wannan rana Mm.
azaba ta tabbata ga masu karyata Allah Mm.
wabi ayi hadisin ba da yuminuna Mhm.
da su yuminuna suna imani bi ayi hadisin wace magana za su imani da ita Mm.
ba da hu bayan maganar Allah Mm.
Allah ya yi magana a Qur'ani mutum bai yadda ba to wace magana za ka yi maka yadda Mm.
saboda haka duk mutumin da bai yadda da- da da Qur'ani ba Mm.
kar ma kace za ka yi masa wa'azi Mm.
bacci kawai Mm.
eh Allah ma ya yi masa wa'azi bai karba ba Mm.
بعد القرآن بايا القرآن من لم يؤمن بهذا القرآن وتبي إيمان جهنم القرآن با مم.
أي حديث يؤمن به Mm.
wani wace magana ce zai imani da ita Mm.
magana ubangiji sama bai bai bai karbe ta ba Mm.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam آمين سورة النبي مكية وهي أربعون آية بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون سورة النبأ مكية وهي أربعون آية بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون الله wannan sura ana ambaton da sautin nabai Mm.
saboda akwai ani nabai lazim Mm.
Ah, tana aka faɗa ita a makka gaba ɗayanta tana da ayoyi arba'in daidai Mm.
tana farawa da bismillahir rahmanir rahim Mm.
ubangiji yana cewa amma yata sa'aluna Mhm.
yata sa'aluna suna tambayan junansu su quraishawa mutanen makka Mm.
amma me suke tambaya Mhm.
an ayi shayi me suke tambaya Mm.
ya tsaro ba don badan shashin su yana tambayan shashi yani ƙuraishin ƙuraishawa ke nufi me suke tambaya abinda suke tambaya anin na bai azimi daga babban labari Mm.
yadda za a nuna an ayi shayi me suke tambaya yadda za a nuna suna tambaya ne anin na bai azim babban labarin nan na tashin kiyama su'alun wa jawabun wannan tambaya ce da amsa Allah ya hada eh da yace me suke tambaya sai ya bada amsa kamar an tambaye shi me suke tambaya Mm.
sai ce suna tambaya anin nabai azim Mm.
magana tashin kiyama Mm.
a أو أما يتساءلون عن النبي العظيم لأي شيء يتساءلون عن هذا النبي العظيم don me suke tambayan wannan labari suna ba su yarda da shi ba Mm.
allazi huwa yawmul qiyamati shine ranar tashin kiyama Mm.
ai sun ce ba sai da ranar tashin kiyama ba don me ko za su tambaya yaushe za a yi tashin kiyama Mm.
ai wanda baya son abu baya ma kulawa da shi balle ya ce zai tambaye shi Mm.
aw huwa alqur'anu ko kuma qur'ani da suke tambaya shi wannan qur'ani kan menene Mm.
a ba sai kaida da shi ba sannan ga ya baka menene shi wal ma'ana mutaqaribun duk dai ma'ana ɗaya ce Mm.
يتساءلون عن هذا القرآن سنة كما يوانا القرآن هذا الخبر العظيم قرآن نمبر فلا باري لدك الله Mm.
أم يتساءلون عن هذا اليوم العظيم وقوة سنة كما يوانا بفرانا الذي هو يوم القيامة تجرى تاشن قيامة Mm.
إن كان التساؤل بين الكفار إن كافرين يسكي تنبيه جونانسو والكفار يسأل بعضهم بعضا سؤال استنكاري in kafirai ne suna tambayan junansu saboda suna inkarin ranar ko ko suna inkarin qur'ani Mm.
ma'ana ba su yarda da qur'ani ba ko ko ba su yarda da wannan ranar ba Mm.
aw yadda za a nuna ma'al mu'minina ko kuma in sun haru da mu'minai ne suke tambayan mu'minai kun ce akwai tashin kiyama to yaya take Mm.
kun ce qur'ani nan gaskiya ne ya yake Mm.
to yasalu- yasaluna al-mu'minina suna tambayan mu'minai Mm.
su kafirai kenan Mm.
awin nabiyyu sallallahu alaihi wasallama uh, awin nabiyya Na'am.
ko kuma suna tambayar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama an khabari yawmin qiyamati kashi akwai tashin kiyama ko akwai ranar da za a tada mutane Mm.
to ka ya ba mu labari wannan ranar Mm.
Allah zai mun fi muktalifuna Na'am.
wanda kuma sabani suke yi ma fa game da wannan ranar Mm.
hadha al-yawm wannan rana Na'am.
allazi yunahu bihi wanda suke suke sabani a cikin sa Na'am.
ba su yarda da shi ba wal mu'minuna mu'minai yusbituna wa sun tabbatar da ranar tashin kiyama Mm.
wal kafiruna kafirai kuma yunkiruna wasu ka fasa su- sun ce ƙarya ne Mm.
mu'minai sun ce sun yarda akwai ranar tashin kiyama Mm.
kafirai sun ce ba su yarda da ranar tashin kiyama ba Mm.
domin amfanin man su su zauna sun ce za su tat- tattauna akan abinda wannan ya yarda da shi wannan ko bai yarda ba Mm.
kalla Mm.
Ubangiji ce, to su bar tambayan junansu, Mm. Na'am.
ba yanzu ne lokacin amsa ba, Na'am.
rad'un wannan ana tsawatar da su ne, Na'am.
su kafirai.
Mm.
Su bari sa ya alamuna za su gane, Na'am.
za su sani, Sosai.
sa ya alamuna ma ya hillu bihim ala inkarihim lahu, Na'am.
su, su- su- su jira akwai abin da zai sauka gare su.
Mm.
akan musu da suke na cewa ba tashin kiyaman nan Mm.
to su bari akwai ran da za su za su gani Mm.
inda gaske ne ma za su gani in ƙarya ne ma za su gani Mm.
sun makalla za ya lamuna Mm.
za su sani ne Mm.
takidun ana karfafa na farko ne Mm.
waje a fihi bi summa an kawo summa anan lil inzari saboda gargadi Mm.
ma'ana ana musu ana musu gargadi ana tsoratar da su Mm.
لأن الوعيد الثانية أشد من الأول نعم.
سوى ثم كلا سيعلمون يأتي كلا سيعلمون نفرق Mm.
ثم أو ما تعالى إلى القدرة على البعث نعم.
شين سيء بانجي كما ينوني زوا بإيكون تادا تاشن قيامة إيك Mm.
وشين يفدي آيوين كبكينا Mm.
ألم نجعل الأرض ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا
ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا مم.
وخلقناكم أزواجا مم.
وجعلنا نومكم سباتا مم.
وجعلنا الليل لباسا مم.
وجعلنا النهار معاشا الله أكبر.
وبنينا فوقكم سبعا شدادا مم.
وجعلنا سراجا وحاجا وبني ألم نجعل الأرض مهادا idan ana tambayan tashin kiyama za a yi wannan rana ko ba za a yi wasu ce zai yadda za a yi Mm.
wasu kuma sun ce ba su yadda ba kafirai To abin da za su duba tukuna, su duba inda suke rayuwa yanzu, a nan ne mutum zai yarda da abu kaza zai faru ko ba zai faru ba. Allah ya ce alam na jalil arda mihada ba ni ne na yi ƙasa na shimfiɗe ta ba. Akwai wanda yake nan lokacin da aka shimfiɗe ƙasa? To yadda aka shimfiɗe ƙasa ba sa nan duk abin da Allah ya ce zai yi zai yi. الذي سخر لكم الأرض وأن هو muku ƙasa fasarar firashan lakum ta zama shimfiɗa a gare ku kowa zai iya rayuwa a kanta Mm.
bai dunkule ta ba wal jibala autadan yasa duwatsu su zama kamar kusoshi wanda suke rike da kasar آه، آه، نعم، ثبت- ثبتت الارض بالجبال نعم.
aka tabbatar da kasar da duwatsu duwatsu suka zo suka rike kasar Mm.
ba ta motsawa ko ina kowa zai taka duk inda yake zo zaka gina gidanka ba zai rushe ba Mm.
wa khalaqnakum azwajan Allah ya ce na halicce ku eh, na na yi ku eh, kashi biyu da maza da mata shine zukuran wa inazan maza da mata haka na yi ku wani in aka haife shi ya same shi namiji wani kuma aka haife shi ya same shi mace allazi qadara ala hadha wanda yi wannan aiki shine ubangiji alaysa qadiran ba mai iko bane ala yuhir mauta don raya matacce kenan duk da babu su fa yi su balle ko bayan an tafi ya ce zai ta ayo yin farko shi ya fi wahala to shi ma ya yi shi balle wanda ake tunanin wa bayan mutum ya mutu ya diddige ya yi waye kafin a yi shi ya diddigin waye yi shi wanda ya yi shi zai ta da shi wajen nana makum na sanya baccin ku ya zama subatan hutu in mutum ya kwanta bacci duk damuwomin da suke damun sa in bacci ya dauke shi kafin ya tashi duk damuwomin sun tafi ya sa bacci ya zama hutu wajen nana makum na sanya baccin ku rahatan lakum hutu ne a gare ku li abdanikum ga jikunan ku su huta billahi in dare yayi al insanu yashghalu bin yashghalu nahara kullahu dan adam yana shagaltuwa da rana yana da hidimomi da ayyuka da abubuwan da yake yi tunda yana shagaltuwa da rana ko ya zaji a lailu ya sarihu ya namu idan dare ya yi sai ci ba zai ya kwanta ya huta allazi anamahu wa yake bashi baccin da Allah ya gara masa ka kwanta har gari ya waye ya hada ka baccin
Mm.
ka kwanta din komai babu tunani ba komai har bacci ya ki zuwa Mm.
akwai yin su har mutum ya dawo yana zuwa asibiti saboda yana neman ya zai yi- ya yi bacci Sosai.
to mai bacci ya hana Mm.
to Allah bai bai hana ba Mm.
ya barka kullum zaka zo ka kwanta kai baccin ka lafiya Mm.
kuma in kai baccin nan ko kiyaji ba zai shiga maka ba Mm.
duk ƙofofin jikin nan adam a buɗe suke in ba ido ba shi kare yake rufuwa sauran duk a buɗe suke kuma da haka ake bacci Mm.
har a tashi Mm.
amma ko kiyashi ko buba ko wani ba abin da yake shiga cikin an- cikin wata kofa ta dan adam wannan duk bai ci dan adam ya ya yi imani da wanda ya yi shi ba Mm.
saboda ga allazi anama hu wanda yake bashi baccin nan Mm.
qadirun mai iko ne ala an yumita hu ya ya dauki ransa Mm.
Sai kuma kowa ya yadda yana ganin ana mutuwa Mm.
wal mautu nawmun mustamirrun faqat shi ba shi ita mutuwa bacci ne wanda ba a- ba a tashi Mm.
duk wanda ya mutu ai yayi bacci Mm.
tun da dama mai bacci ai baya motsi Mm.
shi ma wanda ya mutu ai baya motsi Mm.
to shi kawai bambancin sa shi mai bacci zai tashi Mm.
الله يتوفى الأنفس حين موتها مم.
والتي لم تمت في منامها مم.
ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى Mm.
to bacci baccin mutuwa shi an tafi kenan yayi bacci kenan ba tashi wallazi ya kaza ba da naumi wanda yake tada mutum in yayi bacci wanda ya saba kullum ya tashi wannan wanda yake tada shi din kadirin mai iko ne ala ya kasar wadar mauti in ya mutum ma ya tada shi wajen nan lailin libasan Allah ya ce na sanya dare ya zama sutura satiran sutura ne bisa wadi saboda an yi dare baki kowa ya suturtu ya kwanta ya yi baccinsa Mm.
wajen nan nahara Allah ya ce na sanya rana kuma ma'ashan gurin lokacin neman abinci ne Mm.
wakkan lokaci ne da ɗalibin ma'aishi saboda neman abinci duk wanda zai nemi abincinsa da rana aka- aka fi neman abinci Mm.
wannan duka na yi muku shi Mm.
wa bana na fawqakum sab'an shidadan Mm.
na gina musu wasu guda bakwai sammai Mm.
shidadan masu ƙarfi Mm.
suna kanku kowa in ya daga i- i- idonsa Mm.
zai ka sama a samansa Mm.
sama kuma ta faɗowa ba Mm.
jamu shadidatin Mm.
ai qawiyatun ma qawiyatan masu ƙarfi Mm.
mu kamar an gyara su Mm.
la yusiru biha mururu zamani duk yadda zamani ya jujjuya Mm.
tun da aka yi halitta har yau ba inda aka taba cewa ya yi kira kaje a gyara Babu.
alhali mutum idan ya yi gida Mm.
ya gina gidansa ya inganta gidan ya kyautata shi ya gyara shi a ba gidan wasu shekaru Mm.
wata rana sai a ce nan- nan wajen fa ya kamata in wannan gidan ko ba a rushe shi ba fa zai rushe Mm.
saboda mai ba kai kai yi shi ba Allah ba Sosai. Mm.
inda Allah ne ya yi shi ba abin da zai same shi Mm.
to tun da Allah shi ya halitti sama Na'am.
ya daidaita ta ba ta rushewa ba ta kuma tsagewa ba ta kuma karyewa Mm.
wanda mutane suke kuma kullum rushewa yake tsagewa yake karyewa yake Mm.
Allah ya ce na yi muku wannan a waje Allah sirajan wahajan Mm.
na sanya kuma fitila mai haske a kan sama Mm.
wa qadan mai haske kullum sai ta fita Mm.
yani a shamsa ita ce rana Mm.
kullum sai rana ta fito in gari ya waye za a ga rana Mm.
ni lokacin mutuwa eh, faduwar ta yayi sannan sai a daina ganin ta Mm.
kuma saboda mutane sun san gobe ma za ta fito kowa hankali za a kwance Mm.
amma da za a tabbatar wa mutane Akwai daga kura.
yau din nan rana ta daina fitowa Na'am.
to ba mai bacci a yau Sosai. Gaskiya.
Allah ya mana wannan duka ya kamata mu mu gode wa Allah mu bi Allah Gaskiya ne. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Na'am. Tambayar mu ta farko. Mai tambayar yana cewa ya shehu azumin arfa sunna ce. Amma to shin mai yin aikin hajin kwadago wadda aka bashi yayi aikin haji na kwadago shi zai yi azumin ko kuma wadda ya bashi aikin?
a duk wanda yake maka ba zai aiki ba zai azumi ba Na'am.
eh duk wanda yake aikin haji Mm.
ko na wani ne ko nasa ne Mm.
inda yana cikin aikin haji ba zai wannan azumin ba Mm.
wanda yake gida kuma ko shi ya tura a je a yi masa Mm.
ya tura wani ya je ya yi masa aikin haji Mm.
tunda ba shi da kansa ya je ba sai ya yi azumi Mm.
shi zai yi a gida Mm.
amma wanda yake arfan shi ne wanda ba ba zai yi ba Na'am.
Eh, shi an dauke ba Na'am. Sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu wadda ruwa ya shiga kunnensa da rana cikin azumi me matsayin azuminsa.
a inda ruwan bai karasa maka gurasa ba komai Na'am.
azumin sa yana nan Na'am. Na'am. Sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu ana iya yi wa wadda ya rasu hadiya? Ai wadda yake raye hadiya?
a sosai ma kai Na'am.
ai mutum yana wa kansa ma Mm.
in kana so zaka karanta wani abu ko kulu wallahu Mm.
ko istighfari Mm.
ko tasbihi Mm.
ko karatun qur'ani Mm.
kace ka ba wa kanka Mm.
ko kuma ka ba wa wani wanda yake raye Mm.
ko iyayenka suna raye Mm.
kawai sai ka ce ka ba su wannan kyauta Mm.
kuma sai a je a ajiye musu kafin su rasu Mm.
tunda kowa zai rasu Mm.
Eh, duk wanda aka bawa za a je a ajiye masa ne Na'am.
sai ran da ya je ya samu Mm.
Eh, da wanda ya rasu da wanda yake raye duk ana masa Mm.
ana wa kowa Na'am, na'am sai tambayar mu ta gaba. Mai tambayar yana cewa ya shehu meye hukuncin wadda ake bin ta azumin bara amma har zuwa yanzu bata biya ba.
eh abin da ake dubawa me ya hana ta biya Na'am.
idan rashin lafiya ne ya hana ta biya ko kuma sha- shayarwa ne tana shayar da yaro kuma in ta ce za ta yi azumi shayarwar nata kuma ko yaron ya wahala ko ita ta wahala Mm, shi ya hana ta ba ta samu ta yi ba har wani azumi ya dawo Mm.
ba komai in azumi ya wuce sai ta biya na bara mm, amma in ba komai lafiya lau mm, mutum ba shi da wata laru- damuwa ba wata larura a cikin shekara wannan azumi ya zo ya wuce har wani azumi ya dawo mutum yana da lafiya tangararwa ba abin da ya same shi mm, amma kuma ya ƙi yin azumin Mm.
to shine aka ce masa to idan wani azumin ya dawo mm, bayan azumin zai biya azumin kuma zai yi wannan mudu mm, eh, saboda ya zama shine gargadi a gare shi mm. Na'am sai tambayar mu ta gaba. Mai tambayar yana cewa ya shehu ban da lafiya kamar yadda ya rubuto. Likita ya min allura sai ya ce gobe in dawo zai ƙara min wata alluran. To shin goben zan yi azumi ko kuma?
a tun da za a yi masa allura kuma azumin mai zai yi Na'am.
Eh, sai ya haƙura a yi dama in ka riga ka je wajen mai magani Mm, to ai baka da kanka mm.
sai ka saurari abin da mai maganin zai faɗa Na'am.
shi kuma yana duba mas- eh, maslahar ka ne Mm.
Eh, kai kana duba mai yiwa kana jin kaji dan samu sauki Mm.
to shi kuma ya san wannan saukin in dai aka in in baka ba ai maka abin da ya dace ba to ba mamaki saukin ba zai dore ba Mm.
ya fi ka sani a wannan Mm.
kaga nan ya zama shine wa o- shine allazina ya'lamuna kenan Mm.
to tunda shine wanda ya sani Mm.
fasalu ala zikiri to shine alu zikiri na lafiyar ka Mm.
da in yace maka gobe ka zo a yi maka allura sai ka hakura da azumin gobe ka je a yi maka allura Mm.
in yace maka shikenan yanzu ka samu lafiya in in gobe za ka iya tashi da allura idan za ka iya tashi da azumi Mm.
ka tashi da azumin ka Mm. Na'am sai tambayar mu ta gaba. Mai tambayar yana cewa ya shehu muna sallar asham ne sai liman ya manta ya tashi raka'a ta uku kuma su ma mu ba su masa tasbihi ba har aka sallame a ƙarshe ma har aka gama ita sallan asham ɗin to shin daga baya suka ankara suka sanar da shi cewa an yi rafkanuwa za a yi sujada ne ko kuma ba za a yi ba a nafila ba a yi na'am nafila ai in aka yi biyu mm, sai aka tashi ta uku mm, in dai har an riga an yi an gama karatu mm, har an yi ruku mm.
to ba a dawowa na'am sai a ƙara dama ita nafila ai ba lalle bane raka biyu sai ka sallame mm, a in kana sai ka kai ka mai da su zama hudu Mm.
in ka sallame shi kenan kai ka sa su cikin lissafin ka mm, Eh, eh, ba komai Na'am.
ba za su yi wata wata sujjada ba Na'am, na'am. A ƙarshe akwai wadda suka aiko suka ce suna neman afuwa ya shehu a taimaka a yi musu ƙarin bayani akan salla- salatu tasbih.
salatu tasbihi sallah ce ta neman gafara ubangiji Mm.
idan mutum yana so ubangiji ya gafarta masa Mm.
manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya bada sallar ya ba wa babbansa Abbas Mm.
da yake gaya masa cewa wannan sallah Mm.
ya yi ta in ya yi ta in yana da laifi tsakaninsa da Allah laifin na boye da na bayyane da wanda ya sani da wanda bai sani ba da wanda mutum ya manta da wanda mutum ya tuna in ya yi su Allah zai yafe Mm.
to ce sa ake wannan sallar Mm.
tasbihi ne yake a cikin sallolin da yawa ma'ana idan mutum dama raka hudu ce in da dare ne mutum yana so zai iya sallamewa tsakanin su.
Mm.
in kuma da rana yana so zai iya hada su inda da dare ya hada su ma bai sallame ba duk ɗaya ne Mm.
ala kulli halin da sallolin guda hudu ne Mm.
idan mutum ya zo ya yi kabbara zai karanta fatiha da sura Mm.
sai subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar Mm.
sau goma sha biyar Mm.
a tsaye kenan in yayi ruku yayi wannan subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar Mm.
sau goma Mm.
in ya daga daga ruku yayi sau goma in yayi sujada Na'am.
yayi sau goma Na'am.
in ya tashi daga sujada Na'am.
yayi sau goma Na'am.
in ya koma sujada ta biyu Na'am.
yayi sau goma Na'am.
in ya tashi zai tashi raka ta biyu in in zai iya tsuguno ya tsuguna Na'am.
in zai ba zai iya ba ya zauna yayi goma Na'am.
ya samu saba'in da biyar to wancan raka ma haka za a yi mata Na'am.
ta biyu ma Na'am.
ta uku ma haka ta hudu ma haka to za in ka haɗa tasbiyoyin Na'am.
za ka ga ɗari uku daidai za su fito Na'am.
eh kowace raka an samu saba'in da biyar Na'am.
ka ga raka biyu ɗari da hamsin wancan ma ɗari da hamsin Mm.
to idan aka yi waɗannan salloli Na'am.
aka sallame Na'am.
annabi ya ce suna ya a dalilin su Allah yana yafe zunubai Na'am.
to ce za ka yin su har ma yake gaya wa abbas in za ka iya yi ka yi kullum Na'am.
in ba za ka iya ba duk wata ka yi duk duk sati ka yi ko sau ɗaya ne Na'am.
in ba za ka iya ba duk wata ka yi ko sau ɗaya ne Na'am.
in ba za ka iya ba duk shekara ka yi ko sau ɗaya ne Mm.
in ba za ka iya ba rayuwarka dai ka yi ko da sau ɗaya Mm.
Eh, suna da amfani Mm. A ƙarshe akwai masu buƙatar addu'o'i ka- kamar haka, ko da ya aiko ya ce yana so a taimaka masa da addu'a tsawon shekara takwas yana fama da rashin lafiya har zuwa yanzu.
Allah ya ba shi lafiya.
Amin, amin, Allah ya ba su lafiya.
Amin. Akwai wadda ya aiko kuma ya ce yana so a taimaka mar da addu'a yana so ya samu yadda zai yi aure.
Allah ya Sa- ba shi- Amin.
Allah ya ba mata ta gari.
Amin, amin, amin, sallallahu alaihi wasallam. Akwai wadda ya aiko kuma ya ce yana so a taimaka mar da addu'a mahaifinsu bai da lafiya.
Allah ya ba shi Akwai wadda kuma ya aiko ya ce shi ma mara addu'a ɗansa ba shi da lafiya.
lafiya. Allah ya ba shi lafiya.
Na'am, sannan akwai masu buƙatar a taimaka musu da addu'a Allah ya shiri ƴaƴansu ya ba su lafiya, ilimi, kariya da sauransu.
Allah ya lafiya.
Amin, Duk bukatu Allah ya biya su.
amin, Albarkan wannan wata mai albarka.
amin, Albarkan Alƙur'ani da ake karanta.
Amin.
Albarkan wanda aka saukarwa da Alƙur'ani amin, da kuma wata Ramadan ne.
amin, Allah ya biya dukkan bukatunmu.
amin, Masu bukata gaba daya.
amin, Duk inda musulmi yake Allah ya biya dukkan bukatunmu.
Amin.
Allah ya haɗa kan musulmi duk inda suke.
amin, Allah ya daidaita mu a cikin addini.
amin, Allah ya ƙara mana imani.
Amin.
Allah ya ƙara mana tsoron Allah.
Amin.
Allah ya kiyaye mu da dukkan sharri.
Amin.
Barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam.
amin, Barka wannan wata mai albarka.
Amin.
Barka Alqur'ani da ake karantawa.
Amin.
Rabbana atina fid dunya hasanatan
amin, amin, amin, amin, amin, Amin. amin, amin, آمين
amin. Alhamdulillah.